إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآثر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مودسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد الحمد لله الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسيرا وكان ربك قديرا والذي جعل بين العباد وشائد ووسائل ووسى بها خيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ضد لربنا ولا ند وكان الله سميعا بصيرا واشهد ان نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه صلاه وسلم كثيرا اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون فاتقوا الله ايها المسلمون وأدوا الحقوق لأربابها وأوصلوها لأصحابها يكتب الله لكم عظيم الثواب ويجركم من أليم العقاب عباد الله إن صلة الرحم حق طوقه الله الآلاف وواجب أثقل الله به الكواهل وأشغل به الهمم والأرحام هم القربات من النسب والقرابات من المساهر وقد أكد الله على صلة الأرحام وأمر بها بمواجه كثيرا من كتاب العزيز فقال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وجعل الرحم بعد التقوى من الله تعالى فقال عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ولإذن صلة الرحم ولكونها من أسس الأخلاق وركائز الفضائل وأبواب الخيرات فرض الله في كل دين أنزله فقال تعالى وإذا أكذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وفي حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اول مقام بالمدينه ايها الناس ابشروا السلام واقيموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نياما تدخل الجنه بسلام رواه البخاري وثواب صلة الرحم مؤجلة في الدنيا ما ما يذكر الله لصاحبها في الآخرة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن يسع له في أثره فليصل رحمه رواه البخاري والترمذي ولفظه قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الآل وصلاة في المال منسعة في الأثر وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يؤجل الله لصاحبه لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يذكره في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم رواه ابن ماجه والترمذي والحاكم وصلة الرحم لها خصاية في إنشار الصدر وتيسير الأمر وسماحة الخلق والمحبة في قلوب الخلق والموادة في القربى وطيب الحياة وبركتها وسعادتها والمسلم فرض عليه صلة الرحم وإن أدبرت والقيام بحقها وإن قطعت ليؤذم أجره وليقدم لنفسه وليتحقق التعاون على الخير فإن صلة الرحم وإن أدبرت أدعى إلى رجوع على قضية وأقرب إلى صفاء القلوب فعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال أوصاني كليلي صلى الله عليه وسلم بكسال من الخير أوصاني ألا أنظر إلى من هو فوقي وإن وأن أنظر إلى ما هو دوني وأوصاني بحب المساكين ودنو منهم وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم رواه الإمام أحمد وابن هبان وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأوصل إليهم ويسيئون إلي وأعلم عليهم ويجهلون علي فقال إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل أي الرماد الحار ولا يزال معك من الله عليهم زهير ما دمت على ذلك رواه مسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قلت رحمه وصلها رواه البخاري وقد يأتي الرحم شؤم في الدنيا ونكد وشر وهرج وضيق في الصدر وبغض في قلوب الخلق وكراهة في القربى وتعاسة في الأمور الحياة وتعرض لغضب الله وطرده وتكون الرحم والأمانة على جانب الصراط تكتذب من ضيعها فترده في جهنم كما في الحديث الذي رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ايضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اعمال بني ادم تورد كل خميس ليله الجمعه فلا يقبل عمل قاضي الرحم راه احمد وعن الاعمش قال كان ابن مسعود رضي الله عنه جالسا بعد الصبح في خلقه فقال انشد الله قاضي الرحم لما قام عنا فانا نريد ان ندعو ربنا وإن أبواب السماء مرتجة دون قاطع رحم رواه الطبراني وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسير رواه أحمد أيها المسلمون إن قطيعة بين الأرحام هذا الزمان قد كسرت وساءت القلوب وضعفت الأسباب وأمت هذه القضية على الدنيا الحقيرة وعلى الخصوص الفانية فطوبى لمن أبصر العواقب ونظر إلى نهاية الأمور وأعطى الحق من نفسه وهذا الذي عليه ورغب إلى الله في الذي له على غيره وأتى على الناس ما يهب أن يؤتى إليه قال تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير الذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله والشكر لله والصلاة على الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ‘yan uwa masu girma hudubar mu a yau tana kiranmu ne zuwa ga wata ɗabi'a kyaukyawa daga cikin ɗabi'a wanda addinin musulunci ya ainihin ɗorawa kowa daga cikinmu ya ɗabi'antu da wannan ɗabi'a wata ɗabi'a ta shi ne sadar da zumunta sadar da zumunta wata ibada ce mafi girma sannan kuma yanke zumunci yana daga cikin sharri yana daga cikin bala'i da masiba wanda yau idan mun kalli yadda duniya take zumunci ya zamanto sai ware da ware ko kuma jari hujja ya daga cikin abin da ke ka bala'i da masiba ga al'umma yin sakaki da zumunta idan mun kalli ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa dai waɗanda suke kwadantar da mu akan mu dage mu rika sadar da zumunci haka kuma ayoyin alkur'ani da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa suke tsoratar da mu mu yi hankali da abin da ya shafi yanke zumunta da haka mu ji tsoron Allah mu ba da kowane haƙi game shi mu sadar da zumunci ga 'yan uwanmu ubangiji ta ala yakan rubuta mana lada mai yawa ya kuma tsiratar da mu daga azabar Allah da haka 'yan uwa musulmi sadar da zumunci wani haƙi ne wanda Allah ya ɗora a wuyan kowa ba wani wanda aka sauke mai zumunci a rayuwa wajibi ne kamar yadda ka san wajibi ne ka yi sallah matsayinka na musulmi to wajibi ne ka rika sadar da zumunta don haka mu sani cewa ubangiji tabaraka wata'ala ya karfafa sadar zumunta a ayoyi da yawa na cikin alkur'ani mai girma misali cikin suratul isra ubangiji ta'ala ya ce ku bawa makusantanku haƙƙinsu shine zumunci haka ku baiwa talakawa haƙƙi ku baiwa matafiya haƙƙi a cikin dukiyar da Allah ya baku kada ku zamanto masu almubazzaranci duk mutumin da yake almubazzaranci ya zamanto dan uwan shedan ne shaidan kuma yawan kafirci daga Allah da haka yan uwa masu girma yan uwa imani saboda girman sadar da zumunci Allah madaukakin sarki sai ya sanya shi shine wani gimshiki ko tubali na kyawawan ɗabi'u halaye na gari ga al'umma idan al'umma tana zumunci za a ga halayensu na da kyau ɗabi'unsu na da kyau addininsu yana karɓuwa a wajen Allah amma idan suna yanke zumunta to za a ga ɗabi'unsu sun lalace al'amuransu sun dagule shi yasa sadar da zumunci yana daga cikin kofofi na alkhairi bayan wata al'umma da ta yi addini a nan doron ƙasa face sai da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta mata yin zumunci shi yasa Allah ya faɗi a cikin suratul baqara yace ku tuna lokacin da muka yi alƙawari da bani Isra'ila muka ce kada su bauta kowa sai Allah su kyautata wa uwayensu su kyautata zuwa ga ainihin makusanta da marayu da talakawa idan sun tashi faɗin magana su faɗi mai kyau sannan su tsaye da sallah su ba da zaka a cikin wannan ayar magana mafi girma shine abubuwan da Allah ya tattaro gaba ɗaya ya ɗora bari Isra'ila shine sanar da zumunci akwai wani sahabi mai girma Abdullahi ibn Salam sanannen sahabi ne daga cikin sabon manzon Allah da cijawa yace ranar da ya ga manzon Allah ya zo Madina da ya tsaya magana ta farko da ya fara yi waɗansu abubuwa da guda hudu ya umarni mutane da shi sai ya kasu a jere ya ce ya ji manzan Allah da ya tsaya a garin Madina mutane sun zo tarbe sai ya ce ayyuhan nas ya ku mutane ku rika yada sallama a junanku idan kun ga muku ce assalamu alaikum sannan kuma ku rika ciyar da abinci wanda ba shi da shi idan kana da shi ka taimaka mai ba ibada mafi girma a waɗansu lokuta sama da ka ɗauki abinci ka bayar da shi zuwa ga mai bukata abu na uku sai ya ce ku rika sanar da zumunci abu na hudu sai ya ce ku rika yin sallah da daddare a lokacin da kowa yake jin daɗin barci idan kun ga waɗannan ayyukan guda hudu za ku shiga aljannar Allah salim alim kaga ashe waɗannan ayyuka guda hudu su ne ayyukan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara gina al'umma musulmi a kai da zara an yi sako-sako da su to barna tana shigowa abu na farko shine yawan sallama ku yada sallama a junanku manzan Allah ya ce idan kuna tahiyya da juna ko biyu in wani itace shiga tsakaninku ko foto ɗaya yi dama ɗaya hagu in kun sake haɗuwa ku ce assalamu alaikum juna idan ka shigo wurin mutane ka yi sallama in ka tashi za ka fita ka yi sallama in ka dawo ka sake sallama kana ce ka wannan sallama ta ta yi yawa maza Allah ya ce ku yawaita sallama a junanku wanda kowa sani ku mai sallama wanda babu ku sani ba ku mai sallama kenan abu na biyu sai ya ce ku rika ciyar da abinci musamman irin lokacin da mutane suke bukata lokuta irin na yanzu wani zai tashi ba shi da shi kun bai san inda zai samu ba idan ka sashi ba sai ya ce wani taimakanni baka taimaka mishi ya daga cikin ayyuka mafi girma wanda ke ba da dama ka shiga aljanna salim alim ba wata wahala abu na uku shine yawan sada zumunci yawan sada zumunta ya daga cikin ibada wanda take shigar da mutum aljanna ba tare da wahala ba abu na hudu shine yawan sallar dare wani sahabi ya ce na yi wa manzon Allah hidima sai annabi ya ce ka tambaye duk abin da kake so yau zaka samu sai ya ce ina bukatar makwabtaka da kai a gidan aljanna sai ya ce baka da wata bukata sai wannan ya ce ita kadai ce ya rasulullah ce to in ku wannan ce bukatar ka sai ka ka mana gudunmuwa da taimako ta yin sallar dare ashe sallar dare din da aka juya aka zo yana daga cikin hanyar da mutum yake bi don ya samu shiga aljanna da aka yan uwa ladan sadar da zumunci wani lada ne wanda Allah yake gaggauta biyan ka cin anan duniya ba sai an je lahira ba tare da cewa duk wanda ke sadar da zumunta bayan abin da Allah zai bashi a nan duniya na bonus yana kyaukyawar makoma ranar tashin alkiyama hadisin abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda yake so Allah ya shimfida masa arziki Allah ya wa zuriyar shi ta zama mai albarka to ya rika sanar da zumunci in dai kana son arziki a wajen Allah arziki ba kuɗi ba ka san kuɗi da ba arziki da ba Allah yana iya baka kuɗi kuma kai ba mai arziki bane kaga ba su ma iya biya maka buƙatar kanka da kanka balle ka taimaki wani wannan kai mai kuɗi ne ba mai arziki ba amma Allah ya baka rufin asiri ba abin da zai gagare ka duk wanda ya zo kuma zaka taimake shi wannan shine arziki to wanda yake so Allah ya yarwata mishi arziki sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rika sadar da zumunci wanda yake so zuriyar shi ta zamanto mai albarka diyanka ba bara gurbi kowanne yana amfanin kai amfani al'umma jikokinka haka to wannan abin da ke baka wannan damar a rayuwa shine ka rika sadar da zumunta Imam al-Bukhari ya wato da hadisi shi yasa manzon Allah ya ce kowanne daga cikin ku rike neman sanin dangin shi ba dan komi ba illa dan ya sanar da zumunci kullum ka rika bincike adadin danginka bangaren uwa bangaren uba kai dangantaka ba ta tsaya akan waɗanda kuke jini ɗaya ba har wannan auratayya ta haɗa ku da su danginka ne ka rika sanin menene alaƙarka da dangin matarka karamar da babba dan ka sadar da zumunta tsakaninka da su saboda yana daga cikin zumunci yan uwanka na jini da waɗanda auratayya ta haɗa ku in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam wani sahabi mai girma ana ce da shi a babakarata ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake babu wani zunubi wanda Allah yake gaggauta kama mai yin shi kamar zunubi guda biyu mu kiyaye laifuka guda biyu ba laifin da Allah yake gaggauta kama mai su tun a duniya kamar su abu na farko sai manzon Allah ya ce zalunci inda kai wata zalunci fa to babu shakka Allah madaukakin sarki yakan damkar ka ba tare da wahala ba sannan sai yanke zumunta duk wanda yake yanke zumunci ubangiji tabaraka wata alaikan gaggawar kama shi da azabatun a nan duniya zaka sanar da zumunta ƴan uwa ya daga cikin abin da yake furilla ne ga kowane musulmi ko da kai an yanke zumunci tsakaninka da mutanen kai kokari ka rika sanar da zumuncin abin zan rike fari Allah ya kara mishi yarda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya mun wasiya waɗansu ababe guda biyar manzon Allah ya kira Abu Zar al-Ghifari yace ya Abu Zar al-Ghifari ina maka wasiya ka kiyaye waɗansu abubuwa guda biyar abu zara gifari yana alfahari da wannan wasiya da manzo Allah ya mishi wasiya ga sahabi kwara daya kamar wasiya ce ga dukkan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan mu ma mu dauka mu yi aiki da ita yace wasiya ta farko masoyi na annabi Muhammad in je abu zara gifari ya mana wasiya kullum kada rika kallon wanda ya tsere ne mana ta bangaren abun duniya kullum kada kallon hannun waɗanda sun fika ba za ka wa Allah godiya ba ya ce rai kallon waɗanda suke ƙasa da ni wannan shi zai ba da damar wa Allah godiya akan ni'imar da ya muni wannan wasiya ta farko kenan wasiya ta biyu ya ce ya muni wasiya akan in rika ƙaunar talakawa wanda ba su da shi in rika san su in rika zama cikin su in rika hira da su ina tattaunawa tare da su ina kula da su wannan yana daga cikin wasiya ta biyu wanda manzo Allah wa Abu Dharr Gifari wasiya ta uku yace ya mun wasiya a rika sadar da zumunci tsakanin da dangina yace koda kuma sun yanke maka mazala yace me saboda me yasa akwai dangin da kai kana ziyara zuwa gare su amma su ba ruwan su kila baka da abin da zaka ba su ko kuma wani abu makamantan haka to sai manzo Allah ta mishi ka rika sadar da zumunci zuwa ga danginka sai yace sannan kuma ya mun wasiya akan kai in ji tsoro zargi akan abin da ya shafi addinin Allah da kowa kar in ji tsoron laumata la'im zargin mai zargi akan abin da ya shafi gaskiya abinda malamai suke ce ka guji abin zargi kar ka guji zargi ma'ana duk laifin da za a aikata a zargi mai shi kar da kai amma in an zarge ka baka yi ba to wannan kar ka yi gudun shi saboda a daɗe yana yi sai gaskiya abi hurairah Allah ya kara masa yarda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune sai wani mutum ya zo ce ya ma'aikin Allah inna li qurabatun ni ina da dangi sosai asiluhum nakan yi zumunci tsakanin da su amma kowa a cikinsu ya yake zumunta ba mai zuwa inda nake in ban je ba ba mai zauwa ina kyautata musu akan dukkan al'amarin rayuwa amma su in sun tashi wasu na muna namu ne sannan nakan yi haƙurin dukkan abin da yake tsakaninmu na saɓani su kuma ba sa yin haƙuri a kai da ɗan abu kaɗan sai su mun jahilci da wauta annabi sallallahu alaihi wasallam ce in har ka kasance haka kamar yadda ka faɗa kamar kana ɗaukar ramshin wuta ne kana watsa musu ba makawa akan wa'annan dangin naka duka sai Allah ya bayyana ka ya baka nasara a kansu wanda daga cikin sahabbai ce ya ga wannan sahabin a ƙarshe shine gubernar kin garin su daukakar da Allah ya bashi ta arziki da duniya har ya waye ta mulki ma shine shugaba na jihar su gaba daya me ya bashi wannan haƙuri wai da yake yi akan cutarwar danginsa da suke masa ba sa zumunci shi yana yi ba sa kyauta mai shi yana kyauta musu dan abu kaɗan ba sa haƙuri a kan shi sai su ɗauka mai mataki shi kuma sai haƙuri a kai sai ce in har ka kasance kamar yadda ka faɗa to kamar rabshi kake watsa musu kamar ƙasƙantar da su ne kake yi a ce yawa masu girma idan an cutar da kai musamman ɗan uwanka ɗan uwanka ne danginka danginka ne kar ka ɗauki gama garin mutane da danginka ba ɗaya bane ba abubuwan da ba za ka haƙurce a wani ba ya kamata danginka ya haƙuri amma yau za ka tsakanin dangi da dangi ɗan uwa da ɗan uwa ɗan abu kaɗan an tafi shari'a an ta yi ƙofar mai gari an ta yi jandarmeri an ciro kwamfukasun ta kwamsariya an ce gaban alkali an ce wai ni a samun tsakani dan uwan shi ne amma na ce wai a sa mai tsakani da shi wai a sa laya dan uwan shi ne ba na jini ba zai iya haƙuri ba wanda ba mu ɗauki wasiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wajibi ne kai haƙuri da ƴan uwanka ƴan uwanka ƴan uwanka ne ba yanda za a yi ka cire alaƙa tsakaninka da ƴan uwanka da Allah ya haɗa wajibi ne ka yi haƙuri ka jure ka zama to kana zumunci tsakaninka da su abdullahi dan umar allah kara masa da ke cewa shi zumuncin da allah yake magana gangari da zumunci ba shi ne zumuncin da cewa su wani duk sabga da ake a gidan nan sai sun zo mu a bar mu je duk abin da ya same ni wani yana zauwa ni ma bari in je wanda ba shi ne zumunci ba wannan ramuwa ce ya ce annabi sallallahu alaihi ya ce shi zumuncin da allah yake magana shi ne zumuncin da zaka tashi takin takin ka je ka ko da ba a zo maka wannan shi ne zumuncin da allah yake so karka ce a wai sai ana yi da kai za ka yi ɗan uwanka ɗan uwanka ne wajibi ne musul da wannan ya ƴan uwa masu girma wallahi karkashin yanke zumunci akwai bala'i da yawa akwai shi'umi akwai sharri akwai kuncin zuciya kuma wallahi idan mutum yana yanke zumunta Allah bai karɓar addu'arsa wannan tun al'umma baya an ce zamanin annabi Musa alaihi salam annabin Allah ne ga Harun annabin Allah ga al'ummarsa sun tare suna roƙon Allah sun yi sun yi sun yi adar Allah ya kyale su bai karɓa ba sai annabi Musa ya ce ya Allah kai da kai mana alƙawari kace mu roƙe ka ka amsa gashi mu roƙe ka mun yi mun yi ka ne a ce Allah bazan Allah ya ce bazan karɓa maka ya Musa me dalili ya Rabb yace a cikin nan naku akwai mutum kwara ɗaya da ya yanke zumunta yana cikin ku bazan karɓa da alƙuba annabi Musa ya ce ya Allah nuna mana shi in kore shi Allah ya ce mun ba ma tonan asiri ya Musa kai wa'azi akan yanke zumunci ka ce duk wanda yake zumunta ya zai sadar a nai musa ya wa'azi mai zafi da aka jima sai wani ya ɗanyi duku duku ya sha kwana a sai shi tsakanin shi ɗan wani an samu matsaya ya yake zumunta da shi da ya je ya dawo nan da sai allah ya karɓa adar a nai musa sai allah ya ce ya musa yanzu za ka ba adar ku saboda mutumin da ya laifin ya gyara to yan uwa idan annabin allah yana roƙon allah annabin allah ya ce amin al'umma ta ce amin saboda mutum ɗaya a ƙi karɓar addu'a saboda yanke zumunci ga kamu a yanzu ashe shi sa haibu shiga matsala ne ta cewa ya Allah Allah ya kyale mu saboda cikin nama akwai waɗanda suke da matsala da yawa sun yanke zumunta tsakaninsu da yawansu wani saboda matar shi saboda matar shi ma zai iya gaba da uwar shi wani saboda abin duniya wani saboda abin da bai ta haka ya karya ba to kaji in kana cikin waɗanda suke yanke zumunta wallahi ka gyara idan kana cikin al'umma ba kai ba addu'a su ma Allah bai karba kuma wannan ya tabbata har cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi ya kawo labari yace ɗaya daga cikin magabata abdullahi dan umar dan mas'ud idan zai roki Allah sai ce to jama'a ina gaba ku da Allah in dai a cikin nan naku akwai wanda yake zumunci ya tashi bar gurin mu saboda bana so mu roki Allah haka abdullahi ibn mas'ud yake cewa anshadullah ka tayi rahim muna gama mai yanke zumunta da Allah in dai hayyara cikin mu ya tashi tahi fa ina nuridu an nad'u rabbana dan yanzu muna so mu roki ubangijinmu ashe idan har kai kana cikin mutane ba karban addu'a su ya taka me ya ka maka wannan matsala shine yanke zumunci da haka yan uwa masu girma yan uwa imani ya kamata mu gyara abi musa al-ash'ari Allah ya kara mishi da ya rawaito hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace akwai mutane guda uku ba sa shiga aljanna inji manzo Allah mutanen nan guda uku ba sa shiga aljanna ranar tashin alkiyama mutum na farko mutumin da khamar mutumin da kullum yana cikin maye da ya fita daga cikin wannan ba sai ya sha wannan shi kullum ɗan ruwa ne yana cikin giya ko yana cikin shirishan ko yana cikin wiwi ko yana cikin turamal wannan mutum idan ya mutu baya shiga aljanna wa qati'ir rahim manzo Allah ce da mutumin da ya yanke zumunci bai gyara ba har ya mutu ya yanke zumunta bai kokarin gyara wannan zumuncin da yanke ba har mutuwa ta same shi manzo Allah ce bai shiga aljanna sai na uku mutumin da yake gaskata sihiri wai ba ka ji a ba sihirin ba ka yarda da sihiri abu ne wanda yake daidai ne wannan kadai idan ka mutu da shi ranar tashin alkiyama ba ka shiga aljanna Allah ya kare mu to da ka yan uwa ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara kamar yadda na fadi galibi yanke zumunta yakan faruwa karkashin ababai guda biyu wa in ma abin duniya wa in ma bangaren mata mata sukan taka rawa sosai bangaren yanke zumunci kai har ma waɗanda suke uba ɗaya za ka iya samun mata sun yanke zumunci tsakaninsu saboda me yasa saboda ɗayan kishiyarta ne idan ta tashi ba ta wani magana ga 'ya'yanta ba akan wa'incan magana mai kyau wannan sai ya sa su taso ba sa zumunci tsakaninsu wata matar tana ganin ita samun natija ga mijinta ta mallake shi sai dangin shi ba sa rabuwa gare shi ka za ta je gurin malamai a yi aiki a raba tsakanin shi da uwar shi tsakanin shi da baban shi tsakanin shi ma da dangi malamai za a ce ko baka yi malaman tsubu tsakanin shi da dangin shi wai ta roki Allah ko wa a cika tsakaninsu dan uwa da dan uwa manzo Allah ce duk wanda ya raba tsakanin zumunta Allah ya raba tsakanin da rahama har tashin hal abada ba shi ba rahama Allah har tashin alkiyama kisa Saudiya mata sukan taka rawar gani akan zumunci ya lalace zaka samu wani saboda matar shi ne kawai ya yanke dangin shi gaba da baro shi wasu bata mai wasu ce mai kaza wasu tsane shi wa ba san shi shi yasa ya kamata mata su ji tsoron Allah idan kika zamanto mai bada tarbiyya ga 'ya'yanki mai kudantar da su zumunci dalili da wannan Allah madaukakin sarki sai ya gyara halayenki Allah ya saki daga cikin bayan Allah nagari ya saki aljanna idan kika zama to mai dalilin yanke zumunta ubangiji tabaraka wataala zai yanke rahamar sa tsakaninki da shi tun daga duniya har lahira idan Allah ya yanke maka rahama tun duniya ai ka shiga uku da al'amarin ka ya lalace balle ka tashi gaban Allah ba mai shiga aljanna Allah sai da rahamar Allah haka manzon Allah ya ce har sahabbai suka ce walau anta ya rasulullah ko da kai ma baka shiga aljanna sai da rahamar sai ce ko ni sai Allah ya dirme yana cikin rahamarsa to duk wanda ke yanke zumunci ko yayin dalili aka yanke zumunta Allah ya yanke rahama tsakanin shi da shi hala bada haka ya kamata mu gyara mu ji tsoron Allah mu kyautata mu sanar da zumunci a tsakanin mu dan Allah madaukakin sarki ya rahamce mu saboda haka idan mutum yana so Allah ya yalwata mishi rayuwa yayi kokarin yada zumunci a rayuwar shi gaba daya Allah madaukakin sarki ya tabbatar da daga daga mu Allah ya sa mu cikin masu zumunci da dangin mu Allah ya gafarta mana kurakuran mu wanda suka ɓata tsakaninsu a dangi da dangantaka Allah sa su gyara Allah ka ɗauka addinin musulunci da musulmi Allah ka saukar da albarka da alkari a ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmi Allah ka zauna da ƙasarmu lafiya abin da ya fi ƙarfinmu Allah ka fi ƙarfin shi marasa lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ɗauka addinin musulunci da masu taimakon addini Allah ka sanya albarka a cikin dukiyarsu umu ila salatikum ya haramukum Allah